بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا مماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, ina yi wa iyayenmu mata mahalarta wannan masallaci mai albarka na masjidul imami malik bin anas radi- radiyallahu anhu wa rahima Ah, barka da wannan safiya da su da sauran mahalarta maza da mata da sauran yan uwanmu da ke bibiye da mu a kusa ko nesa a wannan safiya ta ranar alhamis ah, daga wannan birni na lome a cikin kasar togo a yammacin afirka
alfaga arban ka na mukaddima ce abu sallam irka da charku bai yan wajen gare albarkan ta wura kashi na nasu imam mali da lome kulmar ganta un ziyara kai ko tana na fodo wale ka charku bai kuna an ga albarkan ta wura
a bayan a, tattaunawa da dan uwa Sheikh Bashir Lawal Muhammad ya gabatar da shi da Sheikh Abubakar Abdul Mumin hafizahumullahu wa ra'ahuma a, zan dan yi mana sokaci kaɗan akan wani maudu'i da na sa mishi suna kyawun iyamaci a idan aka ambaci lafazin kyau game da mace galibi abin da ke fara zuwa cikin kwakwalwanmu shine kyan fiska kyan halitta kyau na abin da ke jan hankalin maza kyau na abin da har watakila ya sa 'yan uwanta ma mata su dinga yi mata hassada ko tana burge su tana ba su sha'awa
alfaga ne onkuna erban da kai irma irin alfaga na shek lawal ana irkun hanni inga bumbon gollo har kota kuna hanna kan ka kirselonta izway izway goro izway irkun marganta irkun da izway yo to izway wo ifota on boro hali ne izway goro alfaga ne musu bono boro kan dumono da albarfodiya aga bai jasi wal borokan dumo a ta a wancan webarela a koyon uwai tare ke ba sai iga kunne ito sai zamki ne filanan borse man tuwo ne wata borokan ganar nuhu amma borokan ga alfaga ga irin mara da insha Allah
sai dai abin da nake so mu fahimta tun wurin musa a cikin tunaninmu shine kyawun da musulunci yake neman iya mace da ta kula da shi ya wuce kawai kyawun jikin suturarta ko kyawu a jikin fuskarta ko a jikin kwalliyanta ana neman ta da ta aikata wani abu fiye da wannan shine jamalul qalb wa jamaluhal akhlaqi ta gyara ta kyautata zuciyarta sannan kuma ta ƙawata ɗabi'unta
alfaga ne hali ne izwai boro mu kokar gore wanda lakarola amtin se foundation igina noya izwai boro man tunnon to boro kan ga bangai a wani bankara ga walwon kan dumo ga bangai a wani mai dumaga kal boro kan bonan alfaga ga sanan ingo aber kibiswon kanta izwai wo abinon tin ko borjina bumbo a wani binora har ga mu bori wanda no islam tare ga ba a ga kibis ba ga hamo ga hono kan bore ga wanne na'am ba shakka Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa cikin suratul a'raf da Allah yake cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq kace musu wane ne ya haramta abin kawa na Allah wanda ya fitar ga bayinsa da kuma dada dan ababanci hakanan kuma a cikin hadisin da Sheikh Bashir ya ja Allah ya saka mishi alkhairi hadisin al-Imam Muslim inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah daga cikin sunayen shi akwai jamilun Allah mai kyau ne kuma Allah yana son kyau
alfaga ne hakika boro kan ga bangai adamai zuban karaga walwai baraban karaga wala mai dumaga wani o aslam tare mana harramen di bal irko mun gogo ka haka furu mai tukura kan ga harramen di har hanne ka irko ta'ala anan da mai alfatin da yaade no a bangay alfaga kan jini alfa bashir lawal ahun sennora kane irkoy wo mantikal ihan no yaade no mo koyne irkoy go bayi hanna yaade ngal faga wazo manta ga baka tangam borno kal boro kan bisbore kuna faga ba bangan insha Allah
Daka yana cikin haƙƙin mace ta kula da tsaftar jikinta, da tsaftar gashinta, da tsaftar suturarta, da tsaftar ƙanshin jikinta da lafiyarta, kuma ta fito a cikin kama ta kamala ta mutunci, musamman ga mijinta da kuma a wuraren da shari'a ta ba ta damar yin haka ba tare da wuce haddin shari'a ba, sai dai musulunci bai tsaye da kyau iyanan ba.
alfaga ne sami matukan motsin da bai ka a sita lela ibne waibar wani di a nan mun ga hamo buryan di a nan ga bankara buryan di a nan ga bangwanyinu a nan ga hawo kane da a nan ga sola hannate wa a ga ce no kuryose kuryose da nan gori kan no shari'a ne a mihin kan gwanta na mai bangan di kan mantin da am shari'a kotu kanti wai bar masir ga bai da wasu kan sai no wai bara alun wan talamo bangan nan ka amal imama bangan ni to kul boro wa ir ko tala hon to ne ne na tam ani karka tam tam ani mumure ware wa kan ta sai kul suka ke no ani alfaga ne amma boro kan bis bore kulu ir ko ta ga insha Allah saboda haka wajibi ne mace musulma ta san bambanci tsakanin aljamal da kuma at-tabarruj aljamal shi ne ta kasance mai kyau a sutura mai kyau a mutunci mai kyau a cikin ɗabi'arta da zuciyarta wannan abu ne da musulunci ya yarda da shi shi ko at-tabarruj shine mace ta juya surar jikinta da kwalliyarta zuwa wani abu da take bayyana shi ga maza a jani waɗanda ba makusantanta ba wanda take nema ta ja hankalinsu ko ta birge su ko ta zame musu fitina.
alfaga ne hergina a yi mu doku bangan diyonce bare mu doku focarote izwai wo a wani boro da karka bagyon ilike kacata boro kan bura ga boron wani bankarara an boron wani su fije rara da nan gure kan shari'a na alhiki bangan ne inda karka bagyon warakan ganga bom fentire amun ga amun hansansi ko da mo ifo se dubu kubo fanda da alhali la kan ganga bom bangen da boriyo se ka aman hega mun bom bangen ni se alhali din da mora da sife din da mora ya dinga kar ka babiyo na ganda bori ya ga sai dir babban to din bai kan gori bori ka ga mora warakan alfondi ce jamal fondi ce jingo tabarruz aga fatta am du ko ngon boro chabe wo igna se kar ka bag yom amma bora kan azuburi inda bubbo kuwin dora da sutura hannara wone wo islam tare ne ma dalla
mace musulma duk sanda za ta yi shiga ta dinga tuna shin wannan shigar da nayi Allah ya yarda da ita to wannan shine abu mai kyau kenan shin wannan shigar da nayi ta dace da shari'ar Allah to wannan shine abu mai kyau kenan wannan shigar da nayi ta dace da mutuncin mutum mai kima iri na da wannan shi na wani dace da mutunci kenan amma idan ya zama ma'auninta shi ne na fi wancan kyau ko kuma kyau na yau zai bayyana fiye da na wanci ko yau kitso na dole a kalle shi me yasa aka fi kallon wance fiye da ni wannan ma'auninta ma'auni ne na shaitan alfaga ne watkul kan sai no waibor agogon gon sola ce ngan dogole ce fatiyon maga to kulun mun bo ha da sanne wo ka an faga ne kabkam ijina da dan ko kurban kare da na bonga kulun mun bo ha har solo wo kan wo kte irko ni yadda solo kan da ne ba fata da arslam kare ki yadda solo wo kan da ne ba fata mudu ka aga mai zai fitina amma ga ni go ka te walbine solo wo kan da ne go fata kayan duha ne halikir ko tala ne a gincifin da a ga kanin sai wani wa kalamun ba hada ya daga isba izu wai sai da ga fatta amte kan a wani sola ka ce wai in ka mu duki cap kan hukun wallahi kalen ta kai bolin filani ya ne hunkuna filana da filana kalem ce gudun ya sai kan e gorun da e wani solon dai alfaga da wada wa agar rabbi su e gorna
dan haka ƴan uwa masu albarka siffofin da mace musulma take bukata don su cika kamalar kyawunta a wurin Allah sune abinda shari'a ta karantar abu na farko daga cikinsu shine kunya alhaya kunya babbar siffa ce da ke tabbatarwa da mace kyakkyawan shiga da kyakkyawan matsayi da kyakkyawan makoma
alfaga ne abu sifi jinara wanda ya riba bata mu gori sifi jina kan gice bukan waiborogo mantikala talamantino waibar annano not waiboragon yani ambanda yani ne hawberi waibar kulkan a tere la hawberi su bangai a sahawi bai to kulborogo akan borodo harka shari'a islam ta rage jirgin lasa bulokan borowo a ga bori har dai buragun da hawbere danga nan gina kan na karnu su mahawi dai da dai ni wai bura daga hawi dai to kul insha Allah na gofan da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaya'u la ya'ti illa bi khair kunya ba ta kawo wani abu sai na alkhairi don haka ya ke ruwa musulma ki yi kokari ki lazumci siffa ta kunya da kamewa da sanin ya kamata kunya ba ta nufin ƙauyanci ko tsoro ko rashin wayewa kunya ba ta nufin wai baki san duniya ba a'a kunya tana ƙoƙarin kiyaye miki mutuncin ki ne wanda shari'a ta tabbatar miki da mutuncin ki wanda al'adan mutanen kirki ta tanada kar ku yarda ku biye marudin 'yan duniya kar ku yarda ku biye ma koyarwan turawa waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa sun raba mace musulma da duk wani abu ta mallaka na mutuncinta abu na farko da suke fatan su ga sun cire mata shine su cire mata kunya su fito da ita fili ta dinga daga murya ana jinta ta dinga shiga cikin maza tana gogayya da su
alfaga ne ago gwamna bere da wai gose amhawi ne wasu kulkan sai nan waibar da hawi bai to kul aboli amma man su waibar adin da kan in ga bumbonan ne ce ne sai eh fa sai rodi kurban da da bodi ka hawi bai a ro kawi ko tare no ko cewa man man su waibar adin da mu ya dinga hawi bai ne su kan ne wa kawi borno hawi bai ne su kan da suwani hawi bai ne asiyat kan ni wani mata zamani suno kalkan hawi bere irko da sallallahu alaihi wasallam ne ir kunna suka tada mai sababu na lakal gomni Allahu akbar irko yone hawi bere amal fi kaka ta tada mai sehir ko ababu na kan ka gomna ga ya dinga ne dai annasari hijira ti go kuwe bare tanga manda nno ti we bar imaka tare ngi we dora ashawi ne dan kago aga bere aga jinda ka tare aga talan foyin ma bangandi aga bisa hatta babu sai ne gamora nigrin zanko wandi aga fatiyon te babu sai ne gamora almin hali ga banguno bare kan bisi yayo dinga ifo sai asahawi be ya dinga hawo be ne to te yarkina kan alwaye da goyi barbu ko talamanda idan ne duwa to kun insha Allah te sai
daga cikin alamun cewa mace tana da kunya shine aga karancin surutunta musamman a inda akwai mutanen da ba makusantanta ba amma yayin da ya zama mace tana iya sakin baki da ta surutu wata ma har akan social media tana yin surutu da mazaje tana shiga tana fita ko kuma tana ana jinta tana musu ko hayaniya wannan akwai alamun karancin kunya tare da ita mace mai kunya ba ta shiga irin waɗannan abubuwa
alfaga ne hawubiri mu manci ne mutu duk na hawo ga hawi be no a a gwada alamu yon kan cafkan ni wani ga hawi be da zai ni kan waibar wa asin no su babu mu waibar a manje san da oppa ne kan wonan kan abu kul ajin da hin ni gama ka kura asin da wadde a ga kafu a ga ba ko sanguru har nun gure kan amar hegen da amun bikin da kakari na gurwe ne don mokan no agokan kin da gane kakari papal papal papal papal ane saukin zamano kan ranin social media na bi isu wayan ku fatta social media la nigar da alboriyon goka ce ce ce ce ce ce ce ce ale wani wa matikal haram na mutlaka
saboda haka kyawun harshen ɗiyama ce shine ya zama cewa ba a jin komai daga bakinta sai magana mai daɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal kalimatu tayyibatu hasana kalma mai daɗi sadaqa wal kalimatu tayyibatu sadaqa kalma mai daɗi sadaka ce kamar yadda kuma Allah barke sarki yake cewa wa qulu lin nasi husna ku faɗa wa mutane magana mai kyau kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara kenan saboda haka ya ke mace musulma ki zama cewa a kyanki yana bayyana a cikin maganganunki wanda suka dace da shari'a da gujewa maganganu wanda a cikinsu babu mutunci babu sanin ya kamata ko kuma a cikinsu akwai saɓon Allah da fasikanci Allah ya zare mu alfaga ne agowai gurun hawi bai yara nan gurun ki tarka bai tarka faham ka bai ka goro wa hawi na ka bai not waibara kan sanne ga bori waibara kan wani sanne ga bori waibar koyo hali gangai gon sifa da albur sanne ya miyo wani gangai gon sifan da o buranin ba ne gon miyo sahawi dai bo bumuran ne gon sanne miyo sahawi dai bo o waiburu mun gon sifan da sanne wani yau sanne wani mun ta misalan sanne kan wani qur'ana gaba da sanne kan da mu ga kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinno irko ya sallallahu alaihi wasallam ane misahanne irko tala aga bare irko gaba sanne kan yoga te sanna hanne irko gi sambu aga pande ngudo bene sen ko kan go fatta irmira i hanna irko tala ga samba aga panda bene amte borse sufre ya dinga annabi sallallahu alaihi wasallam bangen kai her kul kan borsalan kan i hannuno kulu sufre na borse warba fana abu na gaba da mace musulma take bukata wanda zai ba ta kyau wanda shari'a take so ta yi irin wannan kyan shine ilimi ilimi na shari'a wanda ake zuwa makaranta a koya tun daga kan karatun alkur'ani da sauran ilmomi na shari'a wanda za su taimake ki ki gyara ɗabi'arki ki gyara addininki ki kuma gyara zamantakewarki da iyalanki mace wadda ba ta da ilimin addini komai kyan suturarta da kyan fuskarta ita ce sarauniyar munana ba ta da wani kyau da za a kalla a tare da ita saboda haka ku dage wajen koyon karatun addini da aiki da shi don ya tabbatar muku da kyau mafi nagarta
alfaga ne sai lokan goji ne wakan iya kuwai burbur boro amma tabbatar da ka an bija kullum bai kan boro wa abori nuna tuwai burakan wanda bai yi webrakan ga arsalam tarihi akwai madarsila akwai kyau alfagedo akwai kokara mun addina bai ifo sai addina bai ra da nan gwahun ba kuna buriyan ni nan ga nan abu kurnyo wani alhake bai bai ba cikin nan gurin fora bani gurfo kuma su mangan kurnyo sai ya ji mu gur wannan ga ga sine izaini asitan sangile almanium halin bi ila solar in bi ila wekurium aha beira ne kan ga sai sai a genti ki zai control a mai guda gori albaga ne in ga su kwallo warke ne wai burkul kan sin da beire to kul war kurala war ma da take kan burkul kan mayar war kurala non mayar da dai bura sin da beire asko beire ha wai burkul kan ga mayari bura da ci burkulo
sai kuma kiyaye mutuncin ki a cikin duk mu'amalar da zaki mace musulma tana bukatar ta san cewa mutuncinta abu ne mai daraja dama Allah madaukakin sarki ya ce walaqad karramna bani adam hakika mun girmama bil adam mazan mu da matan mu gaba daya sannan ita mace girmama wadda ake mata a cikin shari'a musulunci ta musamman ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya ya umarni da asirce ta ya umarni da abata kulawa ta musamman ya umarni da ta zauna a cikin gidanta kar ta fita sai bisa tsarin shari'a da haka mace musulma da take so ta zama mai kyau a wurin Allah ta kasance mai kiyaye mutuncin kanta a koda yaushe
alfaga ne ago sanira kan kirga kirga kate kan ga cafkan waiwara da gaba mun yin gori kalamun wani adamai sara ba wai barkulkan a wani adamai sara a cikin kabatu a wani adamai sara irkul irgon fama kan alfaga gobe ne adamai sara gode kabora san dai gasi barkulkan ne kono wani kula ga ta to ngwa wani adamai sara gode kan bara san dai gasi barkulkan na hada kur a gasal dai bura sai no ane wai buru asiri kabora asinta da mai zahanno wani sai shari'a islamatare ana adami zai birin di yadda dukkan hirkul kai irko tala ta kakul adami sun birin da ane adami zai mu kirko tala ne birin kul an waybur birin da ana darzal kibis barkul yadda wanda sai irko tala ne waybur dan tukureira da batiyonra asfatta kadir shari'a na na fondo asin babban gandi kadir shari'a yadda amun babban gandi dirgune jini da wankan charin di kul non tukura idai yaran kwar ba be no kofu non mai nan ura be kuna to kur handi ala ga hanka maka ne to amma ni zuhur habora asga ma bora mina kil ura ni ste urbo igo kanere ifa sa afane ro sa boro se amma agma ma ce duwe burfo gan ke ci ngai mun ngai boro ka tare ngai babban gandi wai in yadda mo kan ngai bori lakal koy o sin ki yadda kan yo bonno kan bori zabdo da kai shari'a wani sai ga na'am
mace mai kyau a wurin Allah ita ce mace wadda take biyayya ga iyayenta don kuma ta yi aure ta yi biyayya ga mijinta ta zama a ƙarƙashin shugabancinsa da kuma san haƙoƙin Allah da ya ɗaura mata game da mai gidanta da kuma kiyaye amanar aurenta mai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce wadda mace mai kirki ita ce wadda take da'a ga mijinta idan kuma baya nan ta kiyaye mishi mutuncinsa game da kanta da dukiyarsa.
Alfaga ne abu wai bare na wankan bori aboro bangai ina tuwo kan yadda da banda biyu. Wai barkulkan a gaban da mun here sai yi jina nawa fi ba wai barka. Mu jin ka banda mu na hera hin kasai. Dar ko yana alzakan nan da yije to kullum bai kan kuryi da magonan na alhaku gonne kuryi sai. erkan ko yinin ganja musate an kanu ya maranda ummate wore wo agn boro bange da islam karena
gaba da dukkanin waɗannan abu mafi muhimmanci wanda waɗannan dukkanin su rassa ne a gare shi shine imani abu na farko na ƙarshe game da darajar mace da kyanta shine imaninta da alakarta da Allah Ubangiji madaukakin sarki a da haka ki tsaya ki kalla yaya alaka ki take da Ubangijinki wajen kula da dokokin da Allah madaukakin sarki ya daura miki wajen kula da haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya daura miki wajen tabbatar da imaninki wajen tsayuwa akan ibadoji na wajibi da sauran mustahabbai da sunnoni waɗanda su ne abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ko da yaushe mu zama masu sanin cewa Allah bai kawo mu wannan rayuwa ba aslan sai dan mu bautata masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu alfaga ne wankan gowo yankan a fillu kulmar ganta gine nan su wai bara mun banne si ya dinga na bumbum telman sai diji kan da gungunan da cimen da yanzu harka igba wai bar sai am tabarkan cimen da an burin koyi am cimendin da irko subhanahu wa ta'ala cimendi yo momo daga bayna bonga zakan da bungo nugun bombe barkan tinin irko hon wajibi heri in san musal misali jingar kuwa nugo ki batu nugo ki ce ngai lokcira ma dalla wai gurin wa abori irko hon alhaqi kan adam wai gur suwote wai gur suwote izuwe hanna suwote izuwe hanna suwote wono izuwe hannakte wono izuwe hannakte irko hududi da nugo kai ga zama ergina ka albaga ne mun buwan hada an dunyara kun wani kayi wasu da na kun kan irko tala gani irko ni shi qur'ana da irko tala no ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inga bar adamai zin da jinni ta kar kulse kali irko tala gana gani wode agogo dogorin sai madalla wai barwa abori wai barkulkan irku gannu skana sai to fa amer wai barkulkan me
ah dan haka a ƙarshe sako na zuwa gare ku ya ku iyayen mata shi ku sani da cewa tarbiyyar ‘ya'ya a wannan al'umma tana hannunku ne a mataki na farko. Kuma ‘ya'ya suna ɗaukan iyayensu musamman mata da suke rayuwa da su a matsayin abun koyinsu na farko. Don haka ba wai suna buƙatar kawai dafa musu abinci da yi musu wanka da sanya musu kayan makaranta da sanya musu abinci a cikin basket na makaranta kaɗai suke buƙata ba. suna bukatan ki kasance musu kudwa ki kasance musu jagora abun koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace tana da jagoranci da kiwo a cikin gidan mijinta idan kina son ƴaƴanki su zama masu kyakkyawan tunani to ki zama mai kyakkyawan tunani kina so ƴaƴanki su zama masu kyakkyawan tsarin rayuwa ki zama mai kyakkyawan tsarin rayuwa kina so yayanki su zama masu kula da ibada ki zama mai kula da ibada kina so yayanki su zama masu mutunci ki zama mai mutunci kina so yayanki su zama masu kula da addini ke ma ki zama mai kula da addini zaki ga cewa suna koyi da ke insha Allah
alfaga ne a gosan ne kan ga ce ciki da abin lera wai goro mutum burkan na wani izairi mikti sai burkan igidan dandandan yau hannu no matasin na bambata no nagdi borbobu ɗi tun hiije sey iga baanigen koye hiiji ɗine may ko arnon go koye hiiji ne fulano para e de bore din signaɓe no o alfa wani sikkoni ci ignene signaɓe no yaɗenga yugoɗen dumo ise duwo kan iso dandangaga maninima hiiji yaɗenga ni woybora ka woybora hanna ka aslam tere ko pa mi tebor ka nigini ise tarbiya nigi nigi yani nigi kula mi tabbatar da aslam tere cawel yonge bo manta mungari hini si munga filan kware zai walla hare si ga oh filan kware zai za su su bai hini ne agi prepare a mingina amfande ekkon madarsa filan kware zai nan jirka ba kurse amma na fuko da zanke su yin kirgu ne ibdil ba kuna ran kan da gaidi dandan albashi hali ya ga kan gaidin ga dini hiji ibduwai boriyon kan yon bondo wal boriyon kan tebur hadiyo yani ga ni webora pekan ni wo mantikal kurkuno irko ja sallallahu alaihi wasallam ane irbora kun marga ta mantikal kurko yanno wey bor mantikal kurkuno kurnyo fuora irko ta'ala ga kayin gina ma hafsun zanke ga da zanke wani alamu
‘Yan uwa masu albarka zan dakata a nan na muku fatan alkhairi da addu'a Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwarku, ya biya muku bukatunku na alkhairi ya sanya albarka a cikin zuriyarku da mu da ku ya sanya mu cikin waɗanda suke jin zance su ga mafi kyansa kuma ya ba mu ladan wato taruwa don sauraron ambaton Allah da wa'azi da nasiha wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah ashek dr professor kabir asgar irkoma bere ni irkoma bazuna amin ana ngol sunno tonin na addu'a addu'a jira alai ware irko ta laga waze kan irma irko mun irmu koi dai in kan ta irko ma albarka mu mendi aran da aran muna almiyale gamora da aran izira da aran ba funira irko ma aran te kullun kan giddandan igisanti da Allah sallallahu alaihi wasallam on fuwo gure akwa rubure matokilin bai fa funa teda gurgurkan bai hai amanto annabi wai gure burkukan uwa ne a manto annabi waibare war mi ce dan dan koyon war mu kana annabi sallallahu alaihi wasallam a wani waibare wani ba fana da mu war bin den do ta wi ta hanyo alfaga ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh